والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من إدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسكة الباقية لا زالت الأولى راجعة وقد أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المقصود وأحكام المحمدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني على سبيل السالم البركي ورضي الله تعالى عن رسول الأزواج قلوب الأسئلة فريد الدعي على الإسلام حاتم العتماني أبو السياسة على إبراهيم ورضي الله تعالى عن شهيد ومرضي وقائدي وفاعلي وملاذي وعزيزي الى الله الشيخ ابراهيم السادات الله اسال بان يجعلنا من اهل الصلاه يا رسول الله جاء من الصلاه الجنازه يومنا مشدا من من يذكره يوم مشدا زكاه الغنم ان شاء الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على الفاتح خاتم ناصر الحديث الحج وعلى آله وقدره المثال العظيم قال الشيخ رحمه الله فصل فصل في زكاة النعم وهي الإبل والبقر والغنم معلومة أو سالمة عاملة أو مهملة ولا تجب في غيرها من الصيد والميقات والحمير والرقيق ولا للمتولد من الرباط والغنم وشروط وجوبها أن تكون نصابا كاملا ملكا كاملا حولا كاملا مع مجيء الداعي إن كان أما إن أما الإبل ففي كل خمس شاة ففي كل خمس شاة جدعة وفي كل خمس شاة جدعة وهي ما أوفت سنة ودخلت الثانية من القاعد إن كانت البلد الدعن والمعصوص سواء أو الدعن أغلب أما إذا كان المعز أغلب فالشاة منه إلى ستين فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربعة عشرة فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه إلى تسعة عشرة فإذا بلغت عشرين فبها أو شياه إلى أربعين وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين فبها بنت مقام وهي التي دخلت في السنة في السنة الثانية فإن لم تكن له فضل بون وهو ما دخل في السنة السنة الثالثة فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين فبها بنت لبون فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين فبها حقا وهي التي دخلت في الراجعة فإذا دخلت في فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جزع وهي التي دخلت في الخامسة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها من شالبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان فإذا زادت على ذلك تغير الوالد ففي كل أربعين من لبون وفي كل خمسين حقه وأما البقر ففي كل ثلاثين منها تبيع جزع أو جزعة وهو ما أقوى سنتين وفي أربعين مسنة لا تؤخذ إلا أنثى وهي الموفية ثلاث سنين ثم في الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة إلى عشرين ومئة فيخير السائل فيخير السائل في أمر ثلاث مسبات أو أربعة أتبعة وأما الغنم ففي أربعين منها شاة جزع أو جزعة من الضان أو الماء وهو ما أوفى سنة وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وشاة وفي مئتين وشاة وشاة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل كل مئة شاة
بسم الله الرحمن الرحيم فصل zakka wannan dai na san na fi yaya a sai dai kauye ko na wayan zakkan ba da cikin gari zakka ta ni'am zakkan dabbobin ni'ima وهي الإبل شنو راكمي والبقر والشام والغنم والتنكيوي معروفة أو صائمة معروفة أو صائمة وتدبوب سكفوني وأوراروني ولا يكدوري وأجلا أو صائمة وسكفوني عاملة ma'aikata ne ana aiki da su abubuwan wadatar ko kuma wanda kawai ake kiwon su a daji ne wani da zai ci gaira hannun alkhairi banda wannan ba a fitarwa doki zakka wani digari ko alfadara wani ko jaki warra ko bayi ba a cire musu zakka wala ta mutu wajen minar dibai ko kuma ‘ya'yan da barewa ta haifa walganin kamar an haɗa rago da barewa su haifi ‘ya'ya to babu zarka cikinsu wasu rutu duniya sharaɗin majibcin zakar an ta kuna nisaban ya zama ya kai nisabi kamilar cikakke milkan ya zama wani mutum ne ba haɗaka ba kamilar cikakke haulan ya kai shekara kamilar cikakke ma maji isa'i sannan kuma akwai sa'i shi ne mai karɓar zakka in kana in akwai shi in babu to shi kuma mutum ya cire zakka ba wai don rashin sa'in ne ba zai cire zakka ba zai cire zakka wannan ana magana ne saboda bai salmani shi ne ake sa sa'i amma ibilu zakkarin rakumi ba fi kula misalin rakumi biyar za ka ba da akwai a tunkiya ne ya shekara ɗaya tunkiya ya shekara ɗaya waya ma aufat sanatan ko shafin da za ka tattarra waya ma aufat sanatan wata cika shekara wadda ka cikin sani aka shiga tafi muna ba'an daga cikin dabbobi ƙanana da tumaki in kana fil balad yaban in a garin akwai tumakin wal ma'az ko akuya sawa'un baydin aw ba'an amma tinkiya a galabu shine yafi sai akan akuya amma in babu tinkiya sai ka bada ma'az eh akuya eh kowace shekara ɗaya ta shiga shekara da biyu rakumin biyar kenan amma idan kana ma'azu aglabu idan kuma akuyan su suka tuni rinjaye fashatin nan ila tikin ana ba da tinkiya ne zuwa tara har rakunan su kai tara dai dai za ka dinga bayarwa mafarin zakar kenan sai dai in dai rakunan ka biyar ne tinkiya ɗaya ta kai shida tinkiya ɗaya ne ta kai bakwai dukiya ɗaya ne ta kai tara dukiya ɗaya ne in ta kai goma shi ne fiya shata ne sai ba da tumaki guda ne komi ba abin da Allah ya gallaza babu cikin lizi ciki fai da bada ashara da fiya shata ne daga nan kuma ila arba'ata ashara har su kai goma sha hudu su ma raguna biyu ne za ka da bayarwa sai da daga hamsa ashara idan suka goma sha biyar a fiya salasu shiyaki suka ba da tumaki guda uku ila tisi ashara har suka goma sha tara in sun kai kai na bala ka cikin shirina in sun kai shirin tafiya arba'u shiyaki sun kai rakumin ɗaya sun kai ba za ka ba raƙumi ba dai har yanzu wai ba kai ƙarfi ba a wajen Allah ba kai ƙarfi ba wannan wani irin adalci ne wani irin abu ne Allah bai yi mutane ba da kyautatawa har ka kai arba wa ishirina kai da bala daga hamsin wa ishirina idan ka kai hamsin da biyar ashirin da biyar ila hamsa wa salasina a gani ko ila hamsa wasu talatina idan ka kai ishirin da biyar to daga nan kuma ka sami ka ga ka baka ce laguna na biyar to daga nan za ka koma bintu mahadin kenan yar mai shayarwa bintu mahadin yar mai shayarwa daga nan har zuwa talatin da biyar to za ka fara ba da rasumi ɗaya kuma lakumi ɗaya da kan ishirin da biyar ai ka yi ƙarfi to a ce a ishirin da biyar a cire maka guda ɗaya rakumi ai duk wani abu duk wani abu an yi maka wani yana ci dakarar haka ne ko ila su wasu lati ne fanciya duk mahadin ne ita ce duk mahadin wani yana ci dakarar fi sanatu saniya ita ce wata shida shekara ta biyu fa idan ta kulla in bayi da mace mace ce ta kulla labori sai ya bada namiji shine ibnu laboni bintu mahadin mace ce yawwa amma mace za ka da in ba ka da mace sai ka ba da namiji a matsan shekara in mace ce ya shekara biyu me ya sa ka yaha saboda za ta yi in mace ce za ta yi sai a ba da yan shekara biyu in namiji ne kuma sai a ba da yan shekara uku yawwa zai iya barbara shi kuma وهو ما دخل في السنة السادسة فإذا بلغ الستة والثلاثين إذا يكش سلك ثلاثين ثلاثين دشلة إلى خمس وأربعين زوى أربعين دجار ففيها بنت لبون سأبادا إر لبون شيء بنت لبون أل لبون بنت لبون كده idan ta samu ka gani bintu labunin ɗan shekara ɗan shekara uku mata fai za ta daga sitta wa arba'ina idan ta kai arba'in da shida mafiya hikatun sai ka ba da hikka hikka shi ne ɗan shekara hudu فإذا بلغت إلى ستين إلى خمسة وسبعين إذا انتكش خمسين سبعين لجركو إلى ستين ستين لبقى زوا خمسين ستين لبقى زوا سبعين لجر ففيها جزعة تسرنا وهي التي دخلت في خامسة إذا تكون تشكي شكرا تبير فإذا بلغت ستة وسبعين إذا انتكش سبعين دشلا إلى تسعين إلى ستين ففيها بنتا لبوني سيكا بعد بنتا لبوني إن شكرا أك أك ماتا فإذا بلغت إحدى وتسعين إذا سوكي تسعين دقيقة إلى عشرين ومائة ضوء قليل عشرين تو عن كيك نهاية كده تو ففيها حقة تاني سيكا بعد ماتا إن شكرا غرور أبدا sai da zarar ana zalika idan suka ga suka karu akan haka kaga kai karfi kenan ta gayyara wajib to shi kenan farilla ya canza sai zama fa fi kullu arba'ina sai ta koma kan matakin farko tinkiya eh fa fi kullu arba'ina kowace guda arba'in daga ciki sai a bada bintu labuni eh bintu labuni ya shekara biyu mace ya shekara uku mace wafi wafi kulle hamsina a duka hamsin zai gaba da hikatun ya shekara uku
ita ibil din zabayar ko kuma mace hikka eh ibil din zabayar ibil din eh ai an canza in arba'in da abin da aka bayar in hamsin ne da abin da kuma za ka bayar wanda kai ka zaɓa kai ne za ka yi yare na wa amal bakaru an gama kenan na alaƙuni wa amal bakaru amma sa tafi kullum talatin na mina tabi'un kowace talatin ita sa tana fara da kan talatin amma raƙumi na farawa daga a fara ba da raƙumi ishirin da biyar amma daga baya mafarin zakarsa guda biyar ne na wannan tabi'un jaza'un tutturma au jaza'atun ko tutturma mace ta shekara daya wani ma'auka shekara biyu ma'auka sanata ne wanda cika shekara biyu kenan ina cikin saniya ne da kan talatin take fara wafi arba'ina idan ya kai arba'in musulmatun mai shekaru la tukazu illa wasa ba a karɓa sai mace eh in ta kai saniya ba saniya an ta kai arba'in talatin eh ya wannan shi ne farkon ayyukan zakka eh ai farkon tashin kai ne to amma ta kai arba'in to za ka ba da musulmatun eh wafi arba'in na musulmatun la tukazu illa al-unsa ba a karɓa sai mace wayyar muwafiyar su salatu shi ne ita ce wanda suka shekara uku ثم في كل ثلاثين تبعون sannan kowace talatin ya gaba da mai bin wata wanda take bi ta da shekara biyu kenan wafi kula arba'in na musulmatin kuma kowane arba'in sai gaba da mai shekaru mai shekara uku ثم في ستين تبعا na'am ثم في ستين tabi'a ta ne na tabi'a ne ko ok na tsallake kenan kuma sai fitina an suka fitin tabi'ai sai ta ba da tabi'ai guda biyu kuma fi kullu salatina tabi'u ka ka sake bambanta shi kenan eh in da ma fitina nan ya zama tabi'ai ai ya zama salatina ya zama biyu din kenan نعم
wa fi kullu arba'ina muslimatun ai shekara uku ila 20 na mi'a ita ma ta kai 120 to fa yuhayyiru sa'i mai karɓar da kan za a ba shi zaki fi akan talaki musnati ko ya karɓi yan shekara uku uku guda uku aw arba'ata asbi'ati ko kuma ya karɓi maza yan shekara biyu guda hudu shi in ya duba ya gani wanne zai yi. ba zai ce zai garwaya ba a a sai da ka ɗauki wannan ko ka ɗauki wannan Eh, saboda shari'ar kenan wa amma daga nan ka gani tsallake misali ya kenan shi wanda za a iya- za a iya cirewa a Najeriya amma rakumi na ganin sitrojen da zarko dan kamar ba mu da wadatun su ta nan shigo mana da su ake yi amma ta kan muna da su wa amma daga nan su kuma tumaki tafi arba'ina ne na shatun shi kuma na fara daga arba'in ne eh, tumaki arba'in ne su ma yana samu za samu su a Najeriya. Jam'u tutur na aujar atom namiji ko mace mina bani daga turki a wani ma'aji ko akuya ko ma a fassanata shi ne wanda ya cika shekara. Wafi ne a cin wa'ida wa ishiri na shakanu daga kan arba'in din nan ɗaiɗai za ka daga ba sai sun kai ɗari da ishirin. da ɗaya ɗari da ishirin to daga sun kai ɗari da ishirin shi kenan mafiya sha kani a lokacin da aka ba da guda biyu kaga kanin kama shari'a kaga an hankali ne sai a ce an ya kai an arba'in ya karu da arba'in sai a ce biyu ko in ya in arba'in ya ya ƙara hawa sai a ce uku to hankali kenan amma ba haka bane shari'a daga nan daga kan arba'in sai ta ninka su uku ko na gaba da biyu a ita ce ita ce a sani ya ce ai kai ma ai an daga maka gaba sami talatin an ta gaba da shekara ɗaya wanda shiga na biyu guda guda ɗaya
gaba da wanda ta wuce eh shi kenan shi kenan ta kasa tsohon ba a ba ba halima ai ai shine ana ba da tahriri kai da mai karba in babu irin da kasewa kasuwa Shin- tambayin da zan yi za a iya yin sa'a ce ko ka ba mutum a ba kuɗi ba ka sayo irin da a kasuwa ba kuɗi ba amma zai iya yi wa karɓa kuɗin in aka kai muhallin domin na iya sanin kuɗin su zai kai nawa Eh, gwargwaron su wanda suka shi wanda ake ba su zakka an gane ko fafi ne ya ce ni daga kan 120 to sai sun kai 200 kuma إلى عشرين دقيقة eh na مئة وإحدى وعشرين
eh eh daga kan me ya ce ni da wasu daga kan 121 har su kai 200 kuma bidiyo eh ba ba da kana ba bidiyo ba da ba ba da abin nan wafi mai ake wafi mai ake ne wa shatin in sun kai 201 to ɗayan kuma a nan wurin kuma tuta jawo uku da ya sake ɗari biyu da ɗaya to wannan guda ɗayan da ta ƙaru akan ɗari biyu to kuma za ka ba da uku eh to daga nan kuma shi ma ta da yaro wajin shi ma ya canza daga nan sai a koma sai wafi arba ne ya ce karo shi ya yi kowane ɗari sai a ba da ɗaya ɗari ɗaya ɗari ɗaya har su kai ɗari hudu arba shi ya yi suna tun kullum ya tun shafi shi kenan sai a mai da kowane ɗari kuma a ba da tinkiya ɗaya kowane ɗari a bar tsinkiya ɗaya. Na?
sai dai samun da yadda yake da ita da Eh haka abin yake, amma kawai yadda ya dake hankali daga kan arba'in ne ake bayarwa. Ba za a ce in ya kai tamanin a ƙara biyu ba ka ta ninka su biyu. Sai ya kai ɗari da ishirin da ɗaya tukuna ta ba da biyu. To daga nan kuma har sai ya kai ɗari biyu da ɗaya tukuna a ce ɗari a ba da guda uku. daga nan kuma har ɗari uku uku ne ɗari uku har ya kai ɗari uku da ɗaya sai ma hudu to daga nan kuma zuwa ɗari hudu to daga ɗari hudu kuma sai a ce to duk ɗari biyu a cire ɗaya duk ɗari a cire ɗaya duk ɗari a cire ɗaya in kana da dubu ne goma akwai a- Allah duk shi yasa Allah yake cewa in ka ki bayarwa in ka ƙi bayarwa to ka shirya kawai wala ya cikin da zirgin ya faru na biyu ma a tawon Allah bin fata da yamma khairun lau ya ce bari wa sharun lau sai ya ɗauwa kona ma bai rubi ya mai ya bace wani lai mai rasa sama wato al'adu shi ne aka ce in dabbobi ne to za a ajiye ka ne a ɗaure ka sa su ta gudu a kanka ya ci ta gudu in sun tafi su dawo Eh, ba sai a ce haza ma ka nasu li an fusu kun fa zuku ma kun ta ne su to shi ne Allah ke yi an ce in kuɗi ne sai a mai da shi da dalma a narka duk da zuwa mutum fa tukuye bi haji bawo mu zuru mu wa hudumu haza ma ka nasu su Allah ke yi
تنبيه na'am لا تؤخذ كلائم الأموال كالأقولة والفحم وذات اللبن ولا شرابها كالزحنة والتين والعسل والعراق
Dabi'un faɗakarwa wajen masu karɓar zakka. La tufatul kara'imul amwali ba za ka nemi fa shugabannin dabbobin da ta zuwa ta karɓa ba. Eh kar ka dozar rashin hankali dai shari'a ta baka dama sai ka nemi kala akulaci irin masu nonon nan. Manyan cikin su wal fari wanda shine yake yin barbara ta san kowane kowane garke in ka zo da za ka ga wani wanda ake sayan shi dan barbara dan a samu irinsa to ka ka zo kawai ka ce wannan gashe su ba ya gaba saboda mutane akwai rashin adalci wani sai ya ce tun da shari'a ta ba shi dama to bari ya kare mutum
za ka yi canza shi a yi ta shawo da yi a ai dama ba kai za ka kira ba za a turo maka ne za a turo maka ne ai sai daga gidan wannan mai arziki ne wa'annan ko masu karɓar zakka ne kamar me za a ce bital mali masu bital mali yawa to kar mutum ya zamo dan an ba shi dama shi kuma ya nemi illanta kar kuma ka duba a zatin daban wanda ta kowa kowanne nono ka ce za ka ɗauke ta ba a yi haka wala shiraruha kakala hati kar kuma ka nemo a cikin mai zance wanda ba ta cika wanda ba ta cika shekaran ba wanda ba ta isa ba ka sulha wa taifi kar kuma ka nemo gunsuru wala aki kar ka nemo tsohuwa wala aura kuma kar ka karɓi mai ido ɗaya ka karɓi mai kyau lafiyayya amma a cikin musulna din kar ya zamo za ka karya shi ne kuma kai kuma kar ka je adana ka karɓi daidai daidai abin da shari'a ta ce
فصل فصل في زكاة الحرم نعم.
وهو المحتاج المتقد للعيش غالبا فتجب الزكاة في الحنطة والشعير والأرز ونحوها وفي القطن كالعدس كالعدس والبسيلة والفول والحمص وفي التمر والزبيب والزيتون ولا تجب في القصب والبقول والتين والفواكه كالرمان كالرمان ونساء كالرمان ونساء الحاج خمسة أوسق وهي ألف رتل وستمائة رتل بالبغدادي كل رتل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المكي وهو خمسون وخم- وخم- وهو خمسون وخمسا حبة حبة من الشعير المتوسط وإنما تعتبر الأسس أوسط بعد وسيما فيها من الحشف والرطوبات والمخرج من زكاة الحرث الأشد فيما سقي من غير مشقة كمال ونصف ونصف العشر فيما سقي بآلة كالدواليب
فصل فصل في زكاة الحرث في زكاة الحرث زكاة النوع وهو مقتات الشيء ده أظن أيك الشيء المتكز للعيش غالبا وأن أيك لك الشيء سمد أنا رأيوان الشيء في الجاي فتجيب الزكاة فيه القتل زكاة وجب في الهدأة akwai kwayan hintatun da sha'irun da urgin wa nawiha alhinta shi ne alkama a sha'ir a sha'ir shi ne alkama ko? Eh?
na akwai munan ba wanda ba- ba ma amfani da shi ne mafi yaya ko? alhinta a sha'ir ne sha'ir da hausa sha'iri ya ce to hinta ba to urgin da shinkafa ne sunan shi ne da hausa musan su a ba shi dole kenan ainihin wani wuya wabil kaɗani akwai auduga kal'adas kamar adas wani basilati da da basil shi me basil basil wata ya kama da albasa ko dama hausan sai ga dama da abin da ya zama mafi yawa ni ba wayannan ganyen mafi yawan su na kasan su ne amma kuma muna da sunan sa dai ana amma muna kiran sa dai bisha sunan shi haka wal ful da mabunkusa kasa wal himas da himas himas duk yana cikin kaya irin nasu ne amma malaman mu suna kasaranta shi da sunan shi amma ni ban gane sunan shi bane
al- alkama alkama shinta ينقطن جنبا na
وفي التمر والزبيب da dabino da zabibi da zaitun duk ana cire musu zakka wala ta jin filkasti amma da halatta a cire zakkan rake ba wal buquli da maful wannan kayan marmari wal buquli da ka da mabunkusa kasa kamar dankali rogo ko gwaza doya duk ba ci da masu zakka wacce ne da wannan aure ne kenan wani kawaki da kayan marmari kan roman kamar roman kan roman kamar roman kayan marmari kamar su mangoro kenan da sauransu ko su goba wannan duk jinsinsu ne ba ci da masu zakka ونصاب الحرث نصاب كان نوما خمسة أو ستة وسكي بيرن وهي ألف رتل شيني نوي رتل دبو وسكن يأتي رتل بالبغدادي da kuma ɗari shida daga rijin ma'aunin bagadaza kullum rijin da ya fi dirhami kowane rijin ɗaya dirhami ɗari ne wa samaniya to ishiru na dirhama da ishirin da takwas dirhami bi dirhamin makki da dirhamin makka wa huwa hamsuna wa humusu habbatin shine hamsin da biyar da humusin habba min sha'ir na daga sha'ir al-mutawassidi wanda yake mutawassidi wa ina ma tutabar al-awsuq ana yin itibari da wuski ba da waka imati hamil al-hashbi bayan an tara abin da ke ciki an cire datti wa rutubati da ɗanye wal mukhruj wa rutubati da ɗanye wato wannan ma'aunin suna a na a cikin alfawzon na jata ne nake gani kasashe kashi biyu ma'aunan da ƙwayar sabon guri da ƙwayar tsohon guri ma daban ne idan sabon guri ne ga irin ƙwayoyin da adadin da zai ba da mizani idan sa tsohon guri ne ga irin ƙwayoyin da mizani da zai bayar duk yana bambanta da sabon guri wajen noma da tsohon guri ba iri ɗaya ba ne na wa mukhrijun min zakatil harsi al-ushur abinda ake fitarwa daga zakkan noma ushiri fi ma su kai min jari mushaqqati cikin abinda aka shayar da kai ba wahala kama sama'i kamar ruwan sama ruwan sama ne kai noma ya shayar da kai gona za ka cire ushiri za ka sha wahala ba amma wani sul ushiri fi ma su kai bi alatin kadulaji kamar kuma gonan rani yawa na lambu saboda ka shayar da inji ko ka shayar da irin gugan nan na kukyaki shi ne julai to in ka raba ka cire ushiri ɗayan goma to za ka raba shi biyu ka bayar saboda ka sha wahala kai ma an rage maka na eh wallahu alam
فصل في بيان من تسرع له الزكاة يدفع لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية الأول والفقير وهو الذي يملك الشيء الكثير الذي لا يكفيه لعيشه وإن كان يملك نسبا لا يقوم به ولا بديانه فإن له أن يأخذ الزكاة الثاني المسكين وهو أحوج من الفقير وهو الذي لا شأن له جملة ويشترط فيه وفي الفقير الإسلام والحرية الثالث العامل على زكاة الداعي وإن كان غنيا الرابع المؤلفة قلوبهم أو الكفار يعطون ترغيبا للإسلام الخامس الرقاب وهو الفقير المؤمن يشترى ويرتق وولاؤه للمسلمين الثالث الغارب وهو من استدان في غير سبب ولا فساد ولا يجب وفاء أو أن يتقوه يكون معه مال بإيذاء دينه السابع سبيل الله والمراد به الجهاد دون الحج ويدعو إلى الغازي غنيا كان أو فقيرا من السلف ما يملكه ويدعو إلى الغازي غنيا كان أو فقيرا من السلفة ما يملكه من قبله الثاني العبد الصديق وهو المسافر الغريب يوصى بثلاثة شروط أو لا أن لا يكون سفره في معصية وأن يكون فقيرا بالموت الذي هو به وإن كان غنيا ببلده وأن لا يجد من يسلكه ويصدقه إذا إذا ادعى أنه ابن سبيل.
نعم فصل في بيان من تصرف له الزكاة تدفع لأحد هذه الثمانية ana ba da zakka wa mutane sun fi takwas ne almadhkuri na fi kauli ta'ala wanda ubangiji ya faɗa a cikin alqur'ani innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin Allah ya ce ana ba da zakka ga alfakirai ne da masakai al'aya al'awwalu na farko wanda Allah ya ce a bashi fakir wa wanda ya mulku sha'an yasiran alladhi la yakfi li aishi shi ne mutumin da ya mallaki wani abu wanda zai iya ci amma kuma ba zai wadace shi a rayuwarsa ba wani kana ya mulku nisaban ko da ya mallaki nisabi in aka ga iyalinsa sun fi karfin nisabi za a ba shi laka ma'anar ta ce za a ba shi laka ko da ya mallaki abin da ya kai misali la- la ya kuma biyu wala bi iyali ba zai iya nauyin sa ya fi karfin wannan to za a iya ba shi talaka ne talaka ne فإن له أن يأخذ الزكاة يأتي زكاة الثاني الذي هو المسكين مسكين وهو أحوج من الفقير إن شاء الله أثار إنما الفقراء إنما الصدقة للفقراء والمساكين شيء مسكين يا فقير تلوشي يا تلوشي وهو أحوج من الفقير وهو الذي لا شيء له من مثل شيء باير كومي أوتي يمين أوتي يمين ويشترط فيه an sharɗanta cikinsa wasu fakir da fakiri a islam wa kurriya ya zama musulmi ne kuma ya zama ɗani ba bawa ba a sadis na uku al'amilu ala zakati mai aiki a kan zakka ko da yana da kudin za a ba shi kasai wai kana da niyan ko da mawadaci ne ma'ana ana ba shi ne tattalin da ya shi kare hayinci eh kare hayinci eh in ba ba shi ba a zai hajji zai a bashi harrayu launin al'allama da kulubo wanda suke kusa da musulmai ana ganin cewa za su saba mu'allafa da kulubo ana ga su nan ana tare da abin da kyautata musu ba don komai ake kyautata musu ba saboda ta'alifin kulubo yawwa su ba sai su musulunta ba yawa ba su ce sun musulunta ba amma za a yi haka almu'allafa ta kulubu ko kuma kufaru kafirai ne ba ba musulmai ba ne na ko a jiri ko a jiri wanda aka tare da su ayi musu zakkan shi ne zai tarjibantar da su cikin musulunci hayan da ya kalli ba su shiga ba ana magana wajen yaƙi ba ka san badin daban-daban ba ana yanzu misali idan kana badin da kan na ce kudin nawa yi ne na Allah ne to abin da yasa ake ba wanda ba musulman ba a ba su a yanzu din targiban lai da holin islamin za ka yanzu mun shiga ne eh ai ba ce kana ba su ba ba ga sanan ba a yan ba wasu cewa kai kar a ba wa kowa sai su ka fahimta eh ba an ce kar a ba wa kowa sai su ba ne a ba wa wa'annan a ba wa wa'annan saboda ko ba ko ne ai ba za su cuce ku ba ai shi addini kullum yana difa'a yana tsare abubuwan da ba zai bar abin ya cutar da kai ba an gani? targibar fil islam kwaɗayi cikin musulunci yanzu me ya kore shi gaba da shiga musulunci laifin su ne kore mu laifin mu ne rashi shi ne abin da aka gani ba shi kenan kuma da za mu kyautu ta musu fa lokacin da muke kyauta musu gari guda ba ke zuwa musulunci gaba da yanzu aka ce duk ɗin iska ne kaza kaza kaza kaza aka ire su aka watsar a wuta sai suka ci to gara su tsaya a can da za a lallabe su addini ne ba san lallabi haka abubuwan su na alhamisu a riƙabu bai wawon rafiku shi ne ba wa almomin momini yustara wanda ba a sai shi wai wuta ko a yanta shi wa wala uhudul muslimina idan an sai ba wa aka yanta shi to ai wanda suka sa musulmai ne yana kan musulmai ne a sadisu na shida algari wanda ake bin bashi o minista dana fidel saklin shi ne mutumin da aka bi shi bashi amma ba a wasa ba ba wasan banza ne kamar a cace ne aka bi shi bashi ba ko an yi wani abu ne haka an bi shi bashi bashi da ya hau kansa an gane wala ya ji da wafa bai iya biya ba aw ya kunu ma'ahu malun bi zaidaini ko kuma zai iya bayarwa amma in ya bayar da in ya biya bashi da shi kuma ya shiga to sai ya biya masa asali na bakwai sabilullahi tafarkin Allah wal muradu bihi abin da ake nufi da shi a nan al-jihad shine zuwa jihadi dun al-hajj ka gani ba abin da muke magana kai ba wai ka ba mutum kuɗin ba ba ko da ke wannan zakka ne ai ko shi ne ai eh ba ka cire zakka ka ba mutum ya aikin hajji ba eh ba ai eh ba ai ba zai yi ba ka ba shi wani shi ya tafi ya wannan ruwansa amma na son ba ka zaka yin ce ya maka haji wa ya saka ba shi zai ci kudin shi yawa in- wannan shi ne shi akwai hurriya ne a cikin zaka kai kanka da ka bayar ba naka ba ai na kafin ce ka rike an gaya maka naka wannan sam- sammun ne yawwa kuma samun nan ba roƙo ba ne alƙawari muka yi dan ni na rike maka in ban rike maka ba za ka iya ajiye shi ba to wannan shi ne ta yi rufa uligari ganiyar mayaki ko biloniya ne za a ba shi zakka ganiyar ka na auka kira za a ba shi ne sadaka ce daga sadakan abin nan zakka malin fiƙuhu fi garuri abin da ya ciyar a cikin tafiyarsa الثامن بتكوز ابن السبيل أنت فرق قول مسافر لقريب شين متى في باقوف يولى بثلاث شروط أنا باجي الشرط يقول أوكو ألا يكون سفره في المأساة كان يزو يا جوجان sata ne ko ya je wajen karuwansa ne ko ya je wasan kallon wasa ne buga bol da sauransu duk ba tafiya ba ne na bin Allah wani ya kuna tafiran bi mawdin ladhi huwa bihi anan kuma ya zama ya shiga cikin hali ne na talauci wa in kana daliyan bi baladi ko da mai arziki ne a gare shi za ba shi shi za ba shi kyauta wa al na Abashi.
za ba shi eh in ba in ba wannan sharadin ba za ba shi kar ya zama sabon Allah eh kaga in ya zama ba sabon Allah bane ai za ba shi ko wa an yakuna fakiran bi mawdin ladhi huwa fihi a nan gurin kuma yana buƙatuwa ma'ana kenan yana da buƙatuwa a gurin da yake wa in kana da niyan fi baladi ko da miloniya ne a garin sa ai nan gurin ba miloniya ba ne. ma'anar sa kenan wa Allah ya ji da man sallifu kuma a ce bai samu wanda ya bashi bashi ba wa yusaddiqu ko kuma za a ba sadaka idan du'a annahu ijida sabili ko da ce ni ba masafiyi ne kuɗi ne ya kare ni ba za a bashi to a bashi an gane kyau na na na eh da ba su zaka ai ɗan kasuwa ma da yawa da kake gari aksa da yawa da kake gari su kama masu kuɗi ba na su ne ya za su ce zaka A- a lokacin ba suna cikin wadatar ba eh amma in ya zo hannunsu wani iri ake ba su aya ba su bashi in aka ba ku bashi ko ai raka ne ko ba raka bashi a ya amsa Eh, in ya bace ba zai biya saboda aka raka ne eh eh eh kana kai kuma naka da gaba eh ai naka da gaba na ga da ka san ba a yi musharaka cikin cire zakka an yi kuna milkan kamila shi ne kai ai naka ne shi baya yiwuwa ka cire zakkan da bashi ne a hannun wani sai ya dawo nan ka ka ga ya dawo hannun ka a lokacin da ya cancanta shi can ya yi wani aikin Allah ne kai kuma za ka yi naka aikin Allah shi ba a tawaye shi ba saboda ribar da shi kai ma ba a tawaye ka ba saboda abin da ke hannun ka ba za ka ce to tun da ina bin bashin miliyan biyu to da ka- ka ce da zakka ne to tun da ya mun ai shikenan ma'ana ka kenan a
فصل يجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب وتسوية الزكاة وتفريقتها بالموضع الذي وجبت فيه ولا يجوز نقلها عنه إلا أن يكون موضع آخر به الفقراء صحيحة الأحكام فإنه يوقع بها في موضع الوجوب وينقل أكثر هذه إلى الأعداء
faslu يجوز إخراج الذهب يا هلك يا كوما باكن farkon babi saboda ya faɗa maka ga yadda ake cire zakka ga yadda ake cire zakka ya koma ya yi zakatul ganani ya yi na raƙumi ya yi na saniya ya yi na shat ya faɗa maka wanda ba a cirewa kamar ma tuwalla da bainal alganami wal zibai to ya dawo kuma ya ce maka to ga na harasu ya dawo kuma ya ce maka ga ga yadda ake ga yadda ake a ciki to yanzu ya koma zai koma baya ce fasalin yajiz ikhrajin zahabi an alwarad kana da zinari za ka iya cire zakka da dirhami kana da dirhami za ka iya cire zakka da zinari an gane yawa saboda akwai waɗansu zalla zinari ne a wasu wasu kuma da rahin ne da su to za a iya cire wannan da wannan shine ke faɗa na'am وتجيب نية الزكاة يا وجب مكينية وجنشر الزكاة وتفريقها وتفريقتها يرغبها بموضع الذي وجبت فيه ولئن توجب أباري ولا يجوز نقلها أنه بيكمات أكثر الزكاة ba illa in yakuna mawdi'an akara bi fuqara wa ashad garin da kake ka cire zakka ka kai wani gari na bai kamata ba ka cire zakata kai wani gari bai kamata ba sai dai in garin sun fi garin ka bukatuwa in sun fi garin ka bukatuwa an yadda a kai amma kuma a tabbatar da na garin ka kai ka gama da su misali ka ba su misali ka ga wani zakka da ranar kamar shekara biyu kenan Allah zaka alhamdulillah ya kyautata matuƙa da gaske garinsa gabaki ɗaya ya dinga ba da zakar duk wani mai mata dubu ashirin ashirin a cikin ranar ga baki daya kowai bayan kauyen ranar duk wani mai mata kowane gida dubu goma goma goma sai da ya fito kan hanya kowane gari haka yi mutanen sai suka ce ba kan bai ba saboda sai ba su haƙuri ya ba su miliyan hamsin a ba su kawai shi ne ba su hakuri kuma Allah ji ƙarai wanda ya tashi akan wannan hanya mai guduma mai guduma ne ya tashi akan wannan hanya kuma ka ga an ji daɗi to abinda ake nufi da tsarta idan ka yi irin wannan wanda ya cancanta akwai wani bala'i da zai same ka bai samu wani cancin ba kaga ce ya kaya su to abinda ake bukata da zakka kenan da wayannan yan haramdan suka zo suka hana sai ka ga mutum da kake ba wa zakka wanda ka san suna cikin damuwa an hana ka ka ba su kun kulla kuma gaba kuma su ba su warware gaban kuma shi addini abin da ke bukata warwaren wannan damuwa Allah ya kiyaye na'am a ce kayi daidai gwagwarin haka na'am ana da ɗan kwanaci na'am na'am bukatun suna cikin bukata kuma su ma sun sa rai da kai eh ka kai musu na'am idan ka nika musu akwai rai ya ne daidai gwargwado na kamar kan makwabtan kaɗin Na.
ya tare su ma kamun musu eh da suna kuma yan kuma kaji ma suna tsare babu laifi ai ka ji ya ce dama ya ce sharadi eh wala shi matsala illa in yakuna mawdu'un akhara bi fuqara'u ashadd idama ka san ko baka bayar ba da su dawo kanka to in ku akwai da kai kai sududi sai kai sududi tunda kai suka sani eh ko watakila ba su da hannu a wani guri kai kuma ba ko lokaci bane hannunka ke isa wurinsu to sai kai فإنه وقائدها في موضع الوجود لا تبار أقول إن هذا مواجه ويتقل أكثرها للأعداد سيكا أوكا كمك كي وجن دباس الشيء كما يندك هذا نعم نعم kamar su abin da ya shafi da su tonsillitis yana suna suna ana yi musu da kan a shi akwai dufunin jahiliya suna ce masa rikali duk kayan ƙasa ana kiran shi rikali ajiya ne na Allah shi in ka cire shi a rana ake cire da kansa kamar noma ne ranar da ka sare ka girbe ranar ake bayarwa shi abin da ka samu a lokacin ake cire masa kansa yana jin sadinsa ina ganin za mu zo gaban shi ba mu samu anan ba za mu sanar shi a risala eh ai akwai ai kaga can ba a magana kaga jakin daji na yana sai rarraka eh jakin daji me sunan shi eh ya جبرة جبرة جبرة ما يسلنش إلا رأسي إمار الوحش تمام لا تسامو بس يكاش الأسكال بذاك تسامو بس أولا كون يقولي أقول لا جيف وانا ما برقع سأولا تركة ديموش ana ci da shi أنا شي هلال
da ki daji إيه شي هلال سأولا حسن أكي تشيلا مثلا to kaga akwai kaga albukula ba a cire masa zakka to amma na ga shewa ciko ya amsa a cikin asilis ahalin tattali ana cirewa gyaɗa zakka saboda mai to amma ba za ka gan shi a kusa ba in wanda yake kusa ana magana sai ta faɗa zai ce ya ai babu shi haka ne babu to amma haka je aka fitar da natija sai ga cewa ina cire masa na ta tana a gaba za a ci da gari
ta yi ya ga wajen fakin nuna ya fi da sanin dare da shi
kamar gida na kuma dai a ce kawai tunda mutane kamar asibiti na da makaranta na za a iya musu zakka Ah, nan ba za mu sadaka ba saboda kaga misali in asibiti kamar da ana neman kuɗi ne to amma yanzu kaga asibiti yana kamar matsayin hubusi ne ni a wajena ban yi shi don in nemi kuɗi ba ban yi shi don neman kuɗi ba amma ya riƙe kanshi ka gani amma idan da za a samu kuɗi kuma kuɗi mai shekara za a cire masu asali eh amma ni ban yi shi dan na yi shi kamar a ce na yi shi dan kasuwanci dan in nemi kuɗi a ba shi ne hadafi na eh ba shi ne hadafi na ba kamar hubusi ne na taimakon al'umma amma ya riƙe kansa ma'ana ba sai na nemo wani kuɗi na shigan masa ba shi ya yawa yawa to wannan ko duk abin da ko da an samu a ci gaba in ya kai misali ya shekara za a biya in bai kai ba kuma bai makaranta kuma inda za a tara kuɗi shi ma ai shi ma kuma irin wannan eh, shi ma haka ne domin shi ma ba mun yi don neman kuɗi ba ne amma ko da suke yi don neman kuɗi to idan mutum ya yi don neman kuɗi ya tara shi da niyyar ka ne neman kuɗi daban manufan ibada daban eh eh, manufan ibada daban amma inda shi ma zai samu kuɗin ya tara to kuɗin in ya kai shekara za ci da maza yawa wanda ya nemo gudun kowa na shi kuma bai kai ba na amma ba maganar za ka eh na ba ka ai ba- ba ka nan ba ka tun a yau ma yau yau yau ma sake mata na na dole ne shi da kansa ba ta kuma gida ba balle a fara ganin yayi girma daga gonan ake cirewa wa zakatul harfi wa mahsabi dangi goma daya na Allah ne tana ka kai gida ka ci gaba da ciyarwa
baya ba su a cikin gwarayin amma in ka ga dama ka ba wannan dama a shirin su alheri alheri ne amma ana son a nuna maka ne kar ka je ka yi haram da ne eh na kai na kuɗi da karatu da kuɗi
shinkafa kai
na da duniya na goma za ka zara kawai kacan sai ka rikace sa'in in ka sayar sai ka yi mana gidan birai na
فصل إذا عدل الزكاة عند الحول فدعت لم يضمن وإن عدلها بعد الحول ضمن وإن عدلها ثم ضاع أصلها قبل إخراجها فإنه يدفعها لعبادها وهو مات قبل إخراج الزكاة أو أوصى بها فإنها تؤخذ من رأس ماله ويستحق في سلبة التطوع الجبر وصفعها للأقارب والجيران وتتأكد به عن رمضان
to ga magana idza ajala zakata inda al-hawd fa ba'at idan mutum ya cire zakka a shekara sai kuɗi ya bace ka cire zakka kafin ka bayar sai ɓarawa ya sace da zakka eh shi kenan in dai ka cire ɓarawa ya sace dan yanzu ba za ka sake ba shi kenan ya ci zakka ya ci ya zakka ci shi ba halal shi ya ya ci halaka ya ci ya ce ala ya ce a a sai a duba ya ake samu wannan kuma wani wannan wani abu ne da bai eh ko a cito kaga a cikin ya faɗi ne fa idan ya zo ya yi sata ne wannan sata hukuncin daban amma kai dai ka fita daga ba za ka ce sai an sake ba eh ka san dokoki da yawa za su iya shiga ne yawa na a yana gaba ai kaga ai kaga yana gaba ai kaga eh da ka ce
an cire ne na yana zuwa zai kusa sai ke za ka yi ce mutu ga wannan zakka ne da mai ne baraka kawai ɗaya shi kenan ya ce kuma ya ce a nan nan ba ta fara yi ai sai sai ta ce gashi eh wannan ya ce na na aka sake yi sai ƙara sakewa.
shiwa Shi wanda aka sake yi zakar da ya ce, eh ya baya, eh.
ya baya wa ya sace. Shi kuma ya ƙara sakewa ba kuma.
shi ya ƙara cire laka a ba sai ya ƙara ba don ya ƙara ya kyautata amma kuma an riga an karɓa ai ba wai zakan ta yi ba ne ta yi na lanyar man ka gani ba zai ra- ba zai sake ba yawa wa yana zalaha ba da haule amma shekara ɗaya ne ake cire zakka sai ka ki cirewa sai da shekara ta wuce ka ka ƙara kwana ko kwanaki kana lissafi ne ɗaya ga watan alfaharar misali kawai kar ka cire zakka sai ka ki cirewa sai biyu ga watan alfaharar baka cire ɗaya ga watan alfaharar ba a gani sai ya ɓace da nina za ka biya amma ranar da ka rike alkawari ka cire to ka cika alkawarin ka tsakaninka da Allah ba ka da laifi ka- har- amma a ranar kuma ɗari yawwa dama ka cire kana rabawa ne to ka cire kacin ka raba sai aka tace ko ya faɗi ba za ka ba za ka ba za ka sake ba Allah ya ya fitar da kai domin ka fitar an gane wa yana zara hasuma ba asaluha ka cire zakan sai asalin kuɗin kan da ka cire ya bace eh kabla ikirajiha kafin ka fitar da kafin ka fitar da wannan zakkan daga gida hmm fa innahu yadfa'u hali arba'a zaka ba wa masu- masu shishi dama ba za ka yi a wa a haukan duka za ka ce a kai wa kala mutala za ka kayanta amma a shari'a ba haka a shari'a ba haka eh dole ka ba wa masu shishi da kuma ka saurara ka gani Allah zai maka eh haka shari'a take wa man mata qabla ikhraj zakati wanda ya rasu shekarar zakar ka yayi kafin ya cire zakar sai mutuwa ta zo masa aw awsadiha ko kuma yayi wasiya a cire zakar fa inna tuqadu min ra'as mali za a cire zakar ne min ra'as mali za a da dukiyar ne a gani sai a cire zakar a- a ciki kafin a dama ba za a raba gado ba sai an sai an cire in an raba gado ba ya zo yana kan kowa sai kai kawo naka kawo naka kenan ai ba zai buka san rikici za a yi wani sahabu cikin sadakar ta ɗauki an so cikin sadakar ta ɗauki sirran kaga sadakar ta ɗauki kaga sa- zakka ba sadaka ba ta ɗauki ba ne dole ba ne. wannan kuma sadaka ne a ɓoye to an so kai shi a ɓoye amma zaka ka bayyana eh zai rage gaba eh hikimar ka faɗa zakka ne zai raba zakka ka zo ba na kiya ko wani mutum ana cewa baya ba da zakka a nan gari ni kuma ya ba da zakka sau uku, kamar shekara ashirin baya da aka zo ana faɗa yana ce ni ya ba da zakka sau uku. sai kuma mutane suka shi kuma ba wanda ya shekara ta ni kuma ya ba ni eh amma an ce baya ni kuma ya bani ya ce ga zakka har sau uku biyu hannu da hannu ɗaya ya turo min kamar shekara ashirin baya ina anwar muhammadiya kaga eh, ka akwai wani mai kudin garin da ma wanda aka ce baya zakka shi ma ya turo min da zakka sau uku kuma a cikin a cikin abin nan kuma in ya kawo sai ya ce a kan sai ya tambaye ni an kawo maka mamu kuma yake turowa to amma ga kuma a garin ana cewa ba zakka to akwai wayanda rashin yin bayani sai a yi tafasa da taka ba a yi to bayanin kuma yana da amfani don yana yana yana kawo sauki eh yana kawo sauki gaskiya akwai mutumin da shi ba maganar zakka ba ne ya baki dai kaman ka san wani lokaci gwarkuwa arziki yana sa mutum ya zama mahaukaci eh zai raina mutane da yawa a yi aksari a yawanci wani yana ganin abin da ke masa sai yana kaman wayansa kaman wayansa ne to in yara suka zo gidansa ibar ruwa 'ya'yan matsayata kaza kaza irin wannan kalmar to ka san arziki yana da irin wannan abu in ba Allah ya taimake mutum ba da wuta ya kama gidansa yara ne suke ta ihu suna murna suna ta ihu suna murna to gobara ya kama gidan mutum a yamar haka ai ka san akwai magana to duk wa'annan suna nan to da ka ga waɗansu abubuwa duk da ga mutum ya karya ka'idan Allah to shi kuma sai ya shiga cikin damuwa Allah ya kiyaye na wasarfuwa da akalil akari za ka ba wa makusanta waljiran da makwabta wata ta'akkadu bi sha ramadan an fi yin wannan auta ramadan ko ka yawaita sha auta ramadan saboda ana so sosai na to mun kai kai ba ne mana alhamdulillah